ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو ga uku ne ko biyu ne ko ga watan jumadar ula hijar manzo sallallahu alaihi shekara 1444 a masjid Umar bin al-Khattab a karatun littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' as-sahih littafin babban malami Ahmad bin Muhammad bin Abdul Latif az-Zabidi wanda an aye shi hijira tana da shekara 813 ya rasu 893 muna ƙarshe-ƙarshen kitabul wudu kenan za mu shiga kitabul husul za mu tashi hadithi na 178 Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu babu zuzafi wal mukhati wa nahwihi fi thawbi malai ce babul buzaɗi wal mukhat babe ne wannan wanda zai bayyana mana hukuncin yin kaki da kuma tofi da dai abin da yake kamancacce ne ga waɗannan abubuwan fistobi a cikin tufa menene hukuncin kenan tofa yawu ko majina a jikin tufa an anasin radiyallahu anhu qala bazaqa annabi sallallahu alaihi wasallam fi thawbi sai malam ya ka hadisi na anas ya ce maki salasallam ya yi tofi a cikin tufarsa sallallahu alaihi wasallam wanda wannan sai ke nuna kenan yawo ko abin da zai fito daga baki ko hanci na ɗan adam wannan ba na jasa ba ne ba ba na jasa ba ne ba saboda haka kenan ba za a mai hukunci da hukunci na abin da ya shahi bawali ba a baya ya kawo mana hukunci na mani da ya taba tuha wanda aka ce abdullahi ibn abbas ya ce matsayin shi kamar matsayin majina ce da ta taba tufar kafa amitu walau bi idkhir ya ce kawai kana iya kawarwa da wannan koda da wani hakki ne wannan ma sai mana nuni a bisa kenan halaccin wannan sai dai inda yake laihi ya zamanto mutum ya tofi tijaha na alƙibla ko kuma mutum ya tofi a damashi kenan ba a tofi gaba ga mutum gaba ga alƙibla ko gaban shi ko kuma damashi a sallah ko kuma wajen sallah a sallah ko wajen sallah duka wannan bai halitta mutum ya yi yin tofi ma ɓangaren alƙibla yakan sawa hilin kiyama mutum ya tashi duk an maido mashi na na'am nan kenan shine sai mutum ya samu wani abu kamar wani dan mishuwar ko wani abu da zai tofa shine yafi ko kuma kenan abin da ya shafi rawani ko tsinin tufa kenan sai mutum ya tofa sai kuma ya goge ya fi sauki saboda dama ga mutum kaga da akwai mala'ika wanda ke rubuta ayyuka shi yasa kenan sai dai bangare na hagu na dama kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna cayin wannan mutum zai tashi hilan kiyama duka an dawo mushi da dukkanin tofin da ya caccaba a tsayuwa ta alkiyama saboda haka kenan ba a yi bangare alƙibla shi ma girmama alƙibla sai kuma irin wanda za a ga a masallaci a kawo kurtu shi ma kama a kawo wani koko ko na ba a sa ƙasa a dinga tofa ganin kama a sallah ne kaga za a samu wani dan tsumma ko wannan mutum ya tofa ko kuma cikin rauni ko na abu makamancin haka kenan in ya kubce ma mutum to yau suke ga kenan duba da mutane wani bai da wannan abu sai a kawo dan koko ko na makamancin haka to kaga shi wannan duk da ba a cikin masallaci ba aka tofa to kuma yikin amai da shi matattara kaga ai in ka tofa cikin abu mutum zai fita ne yadda in kuma misali lokacin babu eh shuhuda ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walaki an yasarihi ta hata qadamihi sai dai hagu shi ma zaka daga bangaren me kasan kafa to kaga shi ma za a binna ne da rere to amma wannan a tara kaga sai zamanto an samu wari a masallaci da wani abu makamancin haka alhali kuma abin da yake wajibi tsarkake masallaci da kuma tsabtace shi wahidna ila ibrahima wa isma'ila an tahira baiti lil ta'ifina wal akifina war ruk'i sujud kaga abinda ubangi yayi umarni ga annabi ibrahim annabi isma'il tsarkakewa masallaci cikin kawo wannan kuma akwai korewa tsarkake shi amma tofawa cikin katanga shi kuma wannan ya gabata a kaba'ir zunub iya daga cikin kaba'ir zunub tofa cikin katangan masallaci ma'ana daga cikin masallaci kenan mutum ya tofi bukhari ya maimaita wannan a kitabul masajid babu hakkil buzaq bil yadi fil masjid kenan gogewa a masallaci da hannu har ma manzala sa sai ce an bujiro min ladan al'ummata daga cikin naga abin da ya kai mutum aljanna na tofin da aka yi a masallaci shi kuma sai ya goge sannan babin laye ba su an yamini fi sala babin da yake nuna a sallah mutum ba zai tofa ba dama gare shi sai kuma babin liya ba za an yi sari a ta ƙadami hiliyusura mutum ya hagu ko kuma ƙasan diddigen shi na hagu sai kuma babin idan badara hulbuza fale a kuzuhu bi ƙarfi saubi in ya kubce ma mutum to sai ya sa tsinin rigar shi sai ya tuffa haka a mawaƙitar tsala ya kashi babul musalli yana ji rabba mai tsalla yana ganawa ga Allah sau da aka karye tofi gaba gare shi a amalin fissala babu ma juzu minal busaƙi wa nafa fissala shi kuma kenan don mutu a tsalla ko kuma ya yi busa shi ma ba laifi saɓanin kaga waɗansu daga fuka suna gayin a tsalla yan an fitar da harafi tsalla tana iya ɓaci babu ghasalil mar'a abahad dama an wajehi baban da yake nuna mana halaccin mace tana iya wankewa mahaifinta jini ga huskashi wannan kuma yana nuna kenan ya halitta mace ta yi hidima ga muharraminta abin da ya shafi kenan wankewa abu ko kuma gogewa ma'ana dai taba cikin shi duka waɗannan halaka ne ga wanda yake ga macen da take muharrama ga namijin da yake muharraminta kuma kaga irin wannan babu wani abin da mutum yakan sawa a kan shi kenan a lokacin da iya ko kuma uwa ko wata wadda take muharrama za ta ma mutum hidima an sahal bin sa'ad bin sa'idi radiyallahu ta'ala anhu sahal bin sa'ad bin sa'idi bin malik bin khalid wanda ya rasu hijira tana da shekara 800 da hijira tana da shekara 80 da takwas tamanin da takwas annahu sa'alahun nasu an tambaye shi bi ayi shay'in duya jurhun nabi sallallahu alaihi wasallam wai da wani magani ne aka magance raunin manzo Allah sallallahu bi ayi shay'in da wani abu ne daga nau'ika na magunguna duya aka warkar da aka yi magani ga jurhun nabi sallallahu alaihi raunin da aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna damuwa na tabi'ai akan bibiyar ilimi kowane abu dalla-dalla abi a rubuta shi sannan kuma da kula da ɓangaren abin da yake da alaƙa da sirar ma'aiki ko mun ƙananta shi faƙala sai ke cewa ma baƙi ahadun a'lamu bihi minni babu wani ɗaya da ya kingi yanzu wanda ya fi sani cewa da mi aka magance raunin da aka ma mazala sallallahu ya ce in ba ni ba kana aliyun ya ji bitursi fihima sai da na ali ya kasance kan ɗebawa ruwa a cikin garkuwar shi ya ji yakan zawa bitursi da garkuwar shi fihima'un a cikin garkuwar da ruwa wa fatima ta fasil an waje dam sai da na ali yana ɗebo ruwan yana kawowa fatima kuma daga cikin garkuwar tana wankewa wannan jinin fa da hasirun sai aka ɗauko kaba na karabnu hasir kenan shine tabarma karamno ta kaba fa uhrika sai aka kona wannan kaba ta karamno fa hushiya bihi jirhu sai aka manne aka tushe kenan gurin raunin sai jinin ya zamanto ya tsaya kenan wannan suna tambaya dangane da abin da ya faru a shekara ta uku da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kenan ghazwat uhud wanda aka ma manzo sallallahu alaihi wasallam rauni wannan ya nuna kenan mata suna zuwa yaki a wancan lokacin sai dai suna zuwa yaki sai dai ba wai su kara ba suna zuwa yaki kenan dan yin abubuwa waɗanda ya shahi mata kamar dawa abinci kamar kula da masu rauni amma ka ce kula da masu rauni ba za ka ɗauka ba cewa kowa da kowa ma shikenan matan suke kamawa kaga kenan kula da wasu tunda sun tahi da danginsu yan ma dan uwan ki rauni sai zama mi kenan sai ki kula yanzu kamar nan kaga Fatima sai zamanto kenan ita ta gyara rauni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zamanto ta wanki to irin hakan ne abin da suke yi irin haka ne suke amma ba ya nuna ba kawai mace kowace za ta kama kowane muharrami da wannan tunda akwai yanda sai kaga suna istidlali da wannan akan kenan yin kulawar mace ga namiji kenan ga al'aura namiji ko taba jikin namiji ko wasu abubuwa dai makamantan haka a dangane da abu na likitanci kaga wannan bai zamantawa hujja duba daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam Fatima radiyallahu anha ta yi mishi sannan kuma matan da suke zuwa sukan yi ne su ma ga waɗanda suke yan uwansu muharraman su hatta da in ya kama fuqaha suka ce a halin a hali wanda yake na bulaguro sai namiji ya mutu kuma duk mata ne kaga sun tantauna kakato yanzu wannan matan za su yi wajen yi mishi sutura da kuma gyara shi aka ce in dai muharramai ne sai dai kawai in dai wanda suke kenan ba muharraman shi bane to sai dai su yi mishi taimama sai dai su mishi taimama kawai huskar shi da tafin shi amma ba za su wasu ga ce a za su mishi arwalla suka ce taimama a zo zuwa zira'i da ke malikawa ne amma almuhimmu abinda zaka kalla kaga a nan gurin hatta da mutuwa ce amma ba a ce ba su mishi kaza su gyara shi su yana sai aka takaita akan cewa su yi mishi taimama kaga addini yana kula da komi kuma sannan komi kaga an sa da kwai ka'ida da iyakashi da kwai ka'ida da iyakashi saboda ai babu bukatar su za sai su za su kama mazaje su yi musu su musu magani tunda a gurin ai da kwai maza kaga da kwai mazan da aka je wajen yaki maza za su mayan uwansu maza kenan ba ka ce ba a mata da ake zuwa da su suna kama maza muharraman su a'a sai dai mace dan saboda ka a samu kenan tseko na mayaka wannan dan uwan ta ne muharramin ta to shikenan sai ta kama ta mushi magani kaga kenan an samu kenan sauki na wasu ayyuka kin da kuma hutu ga waɗansu mazajen ga wasu mazajen na na so kenan mun ga kamar ina mun na fahimta da aka ce re ba ko da kasi ba ko da kenan kamar shine sun ga mutanen suke sa tuka a ciwo eh kenan shine da Allah shine tunda shi wancan sai aka kona ya aka dauki toka din ta shi karabno din sai aka cushe gurin to wannan yana tsaye da jini ya zamanto kenan an samu tsayuwar jini inda yake tsarto yake zuba alaikun salam na eh shi ma yana daga cikin tubbun nabawi shi yasa shi ma ibnu qayyim yayi magana akan wannan a cikin kitabu tubbun nabawi ware tunda kaga an aikata ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin ya bada fa'ida kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da yin haka nan din fa uhrika kenan fa hushiya jirhu sai aka liƙe wannan raunin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kuma irin abubuwan da yake samun ‘yan adam ragowa yakan samun annabawan Allah sallallahu Alaihi wasallam yadda ya sha wahala bangaren isar da da'awa shi ya samun zala sallallahu Alaihi wasallam ya ce an jarabce shi yadda ba a jarabi wani annabi ba daga cikin ragowan annabawa daga cikin ragowan annabawa sallallahu Alaihi wasallam Allah kuma yana hakan don cika ladan annabawan Allah bayan ladansu na isar da saƙon Allah. bukhari ya maimaita shi a kitabul jihad babul mijan wa man yata tarrasu bi tursi sahibihi da kuma wanda zai iya amfani ma da garkuwa ta abokin shi da kuma sanya hulla kwano tunda a can ya kawo ce annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zamanto wani ido daga cikin abin hulla kwanan shi ya zamanto ya nutse a cikin haƙoran shi sannan kuma babu dawa babu dawa ujir jirh bi hiraqil hasir magancewa rauni ta hanyar kenan kona karamno ko kuma kaba ta tabarma a manna gurin haka kitabul magazi ma ya maimaita shi ma asaban nabi sallallahu alaihi wasallam min jurhi yawmal yawma uhud abinda ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam rauni shekara ta uku anika kuma ya ka wala yabdina zinatahunna illa li buudatihinna kaga shi ma saboda kenan sai zamanto ta yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam magani sai kuma tub babu harqil hasir li saddid dami za iya kona kenan tabar makaba a kona a ɗauki tokal don a toshe zuba jini ya ka sa kenan jini yana tsayawa kenan da aka samu rashin tsayuwar jini to aka yi wannan hanya ce mai sauƙi wadda zai zamanto jinin kenan ya tsaya he zama jinin ya tsaya wannan yana da amfani sosai tun da zaka ga wani lokaci za a samu kenan rauni jini yana ta zuba babu kuma likita kusa ko kuma ka aje to aka ɗauka aka sa ya ɗar mai gurin yawa babu suwak babu suwak ne ko? babu suwak an abi huraira radiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu sannan kuma wannan ya nuna shi ma dai kenan ya kawo shi anan dan nuni akan jini dai na rauni ba najasa bane ba Allah jini na rauni kenan wanda yake zuba da jikin cikin raunin mutum ba najasa bane ba kamar yadda a baya gabatar da wannan anabi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yastannu biswakin biyadi yaqulu waswak fifi ka'annahu yatahawwa daga Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari ya rasu shekara ta 50 jama'a da sun fitar da hadisan shi ya ce a taitun nabi salasalam na je gun manzana salasalam fawajattuhu ya stannu sai na tarar da shi yana goga asuwaki bisuwakin ya stannu kenan yana goge baki bisuwakin da ice na asuwaki biyadi a hannun shi ya ƙul yana cewa ma'ana ka annahu ya ta hawa kenan sauti na mai shirin fitar da amai wannan kuma saboda yakan dora sama harshen shi to ya dora sama harshe yana goga dan kawar da datti saboda yana daga wannan yasuwaki da mahagu sai kuma sama harshe saboda kawar da dukkanin wani datti da kuma magancewa ma matsaloli na irin haƙura ƙurarraji wanda suke na makogoro ko kuma na harshe da kuma samar da afeti ɓangaren abinci da za ka ga lokacin da mutum zai goga sama harshe zai goga to in ya tafiyar da wannan daudar da takan kwanci sai kaga kenan ana samun kenan ɗanɗano na abin ɗanɗanawa a taitun nabi a fawajetto ya sallu bi suwakin biyari yana goga asuwaki da hannun shi sallallahu alaihi wasallam ya kuli uyu yana cewa uyu kenan sauti na wannan da yake fita duba da asuwakin yana kusan taba makogoro wasu ya ku fifi asuwaki yana cikin bakin shi ka annahu ya tahawwa kamar yana yunkurin kenan amai shine at-tahawwu kenan wannan sautin da yake na yin aswaki an huzaifa radiyallahu anhu qala kana nabi sarsa idza qama min al-layl yashusu fahu bis-suwak daga huzaifa yace annabi sarsa idza qama min al-layl in ya tsaya da dare dan sallar dare yashusu yana goga fahu bakin shi bis-suwak da aswaki wannan ya nuna sunnancin aswaki kuma sallallahu alaihi wasallam yakan yin aswaki a lokuta kamar haka ya yi mahimmantar ne asuwaki lokacin da ya tashi ganawa da ubangiji da dare lokacin arwalla lokacin da ya tunkaro shiga gidan shi sallallahu alaihi wasallam ko kuma zai karatun qur'ani ko kuma lokacin da ya zamanto an samu kenan tazara na rashin yin asuwaki kenan inda taghayyurul fam kenan wannan lokuta mustahabbancin asuwaki yayi karhi sai kuma abu ne mai amfani a musulunci musamman masu malaman suka ce yin yin amfani da abin nan da al'arak da kuma fara tattauna in ka tauna na farkon haka kenan mutum ya dan haɗe ruwan wannan na farko ruwan wannan na farko to yakan yana da amfani wannan kenan da mutum ya tauna na farko ba na wanke waken ba kenan da ya tauna sai amfani to kuma wajen kamar wankewa kwakwalwa matsaharatin lilfami tsabtacewa baki maradatin lirrab jayarwa yarda ubangiji subhanahu wataala wanda kuma waridwani minallahi akbar wannan duka yana daga kyakkyawan tsari na addinin musulunci kaga zai jayo yarda Allah ƙara ma mutum ƙarfin imani sannan kuma da taimakawa ga wanda yake mai karatun alkur'ani da kuma kyautata abin da zai zama to kenan ya daidaita alakar mutum da mala'ikun Allah saboda mala'iku innal mala'ika ya ta'adda mimma ya ta'adda minhu al-insan mala'iku suna cutuwa da duk irin abin da da adam yake cutuwa to kaga koda mutum ya ci wani abu daga abubuwan da zai jayo aji iska mara daɗi in yi amfani da asuwaki sai zamanto asuwakin wannan ya taimaka mushi wajen kawar da iska ƙin mara daɗi babu shi yasa kenan hallau bukari ya maimaita wannan hadisi ƙin a kitabul juma'a babu suwaq yawmar juma'a ranar juma'a ana son kenan mutum ya kawar da dukkanin wani iska mara daɗi daga ciki kenan abin da zai kawar mushi yin asuwaki sai kuma tahajjud babu tulil qiyam fi salatil lil tunda yawanci in mutum ya tashi da dare kaga akwai abin barci akwai kasala to kuma shi asuwaki yana tahiyar da barci in ka tashi za ka yi tsayuwar dare ko za ka yi wani abu in ka yi asuwaki kai za ka ga yana tahiyar da barci sannan kuma yawanci daga barci ne aka tashi kaga dole baki ya canza to sai ya yi amfani da shi babu daf iswaki ilal akbari wannan babu zai nuna mana kenan in mutum zai meka abu asuwaki ne ko wani shi zai meka ilal akbar zuwa ga babba wanda yake kenan mafi girma wanda kuma dama a musulunci mun san cewa girmama waɗanda suke na gaba iya daga tabi'o'i wanda suke na gari a addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rifu haqa kabirana dukkanin wanda bai zamanto ba yana jin kan na ƙasa bai sanin kimar wanda suke manya to bai tare da mu shi yasa a komi akan leƙa janibi kenan na wanda yake babba a ɓangaren shekaru a ɓangaren kenan shekaru wanda yake ɗan uwanka ne ko kuma a baka da ma alaƙa da shi amma kuma shekarun shi yana sama da shekarunka to dole ana leƙa yanayin maganar da za a mushi ko amsar da za a mushi ko kuma ko da ya yi wani abu akan ba shi wani uzuri na kenan shekarun shi wannan duka ɗabi'o'i ne wanda suke na garuwan da ragowar wa'anda ba mu ba musulmi ba su da wannan kuma wannan suna daga makarimul akhlaq suna daga makarimul akhlaq wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi ku kusa da ni ra'al qiyama wanda ya fi kusa da ni a hasunukum akhlaqan waɗanda suka fi kyawawan ɗabi'u an ibn umar radiyallahu anhuma anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala arani atasawwaku biswak فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فرفعته إلى الأكبر منهما Abdullahi bin Umar yace arani a tasawwuk biswakin na samu kaina na ganni ina goga baki da aswaki faja'ani rajulani sai wasu mutane biyu suka zo ahaduhuma akbar min al-akhar ɗaya ya fi ɗaya shekaru fanawar taswakal asghara minhuma sai na mai kama mafi karamci daga cikinsu aswakin faqilali sai aka ce da ni kabbir a kabbir mai kaga babban kabbir babba ne farfatuhu ila al-akbar minhuma sai na mai kama wanda ya fi girma daga cikinsu sai na mai kama babba daga cikinsu wannan yana nuna kyauta ta Abdullahi ibn Umar da kuma ana son iri-irin waɗannan abubuwan da zaka ga wasu abubuwa ne ba su da tsada ba su da ba abubuwa ba ne wanda kamar mafi yawa ake ganin su masu kima ko wani abu bangaren kuɗi sannan kuma su da yawa abu ne wanda gashi ana yawan amfani da shi kuma za ka ga yawanci mutane suna mance irin wannan to kaga ya zamanto ana mubadala na kyautannin waɗannan abubuwa ɗin to yana daga abin da yake shayowa ƙauna wa juna misali za ka je wani majalisi ne na karatu ko kuma kiyamun laili ko wani abu makamanci haka ko makaranta misali da asuwakinka sai ka samu na biyu da ka zo kenan ga wani sai ka meka mai saboda mafi yawa abu ne da kana goga wani shi ma zai bukata kaga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana shirin barin mutuwa sallallahu alaihi wasallam abdurrahman bin abi bakar da ya shigo da asuwaki a hannun shi kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa abadda hu basarahu aisha tace in amso ma yayi ishara sai ta amso ta tattauna ta gyara sai ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam to mafi yawa zaka ga mutum ya ga mai kyau zai mangare ci ina ka sai wannan ina son ku an saya la'alla ya baro a gida ko ya mance ko wani abu makamancin haka to mubadalar wannan kaga ka taimaka wajen raya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Abdullahi ibn Umar kenan sai ya ba karamin sai aka mai ishara zuwa ga kabbir kenan in zaka bada abu ya zama da babba da yaro to ahsan in dai abu ne na wanda yake ba babba amma bangaren kamar abun marmari kaga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo mai da ka in an zo mai da kayan lambu bayan yayi addu'a sai mai ka zuwa ga wanda yake dan karami cikin mutana shi kuma saboda wani abu ne wanda yake na kusa da baki da kuma fatan yanda abin shi ma sabon abu ne kenan sai mai kama wanda yake yaro shi ma wanda yake kenan sabon tashi to bangaren wannan shi kuma kaga da amma wannan bangare ne na amfani wa zai hi mahimmantar zai hi mahimmanci gare shi babba saboda shi ne yake sunna a kai safanin shi yaro shi yasa ya kace kabbir kenan in zaka bada baka ba yaro wanda al'allama shari'a bata hau kan shi ba babu fadli man mata ala man bata ala wudu wannan babe zai nuna mana fadla wadda take tattare da kwana da alwala kwana da alwala bayan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya da ɗimbin fadala wadda take ta duniya da kuma wadda take ta lahira zai zamanto ka samu nishaɗi ka samu kubuta daga duka na shaidan da zai maka a kai sannan kuma za ka samu tsaro da kuma kariya na mala'ikun Allah kenan za su za a wakilta mala'ika na musamman zai zamanto ya bishkin mutum duk lokacin da mutum ya motsa wannan mala'ika zai nema mai gafara sannan kuma zai zamanto ya kare dukkanin waɗansu shaidanu wanda za su iya cutar da kai da sihiri ko kuma masu ko wani abu makamancin haka sau da duk inda mala'ikun Allah suke to za ka ga cewa shaidanu ba su shakatawa a gurin inda ya zamanto kuma babu mala'iku to kaga sai zamanto gurin shakatawa ne gurin zagayawa ne na shaidanu عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأرجعت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا مرجع ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلته فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت دقا برا بن عازب برا يا رسول شكرا saba'in da uku kenan shekarar da ibn umar ya rasu dama kuma tsare kun juna ne lokacin da aka zo gazotu badar an bujiro da su amma kuma kenan a lokacin da aka zo uhud kenan ba su isa ba sau da haka kenan ibn umar da shi da barra tsarekun juna ne a lokacin badar afun kenan bai isa ba kenan shi da abdullahi ibn umar farkon yakinsu da suka halarta yakin uhud allah ƙara yarda a gare shi sa'annin juna ne kuma shekara ɗaya suka rasu قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك ما كيتي إنك زو شنهدك فتوضع وضوءك للصلاة كي أرولا أرولك إرن تسلى وأن tsari ne na addinin musulunci komi dalla dalla dalla a bisa tsari hatta da ka gama komi ka zo kwanci sai ake son kwancin ma ka kwanta ta yadda za a rubuta maka ladan barcinka kamar yadda ɗaya daga magabata ya ce a hattasibu naumati kama a hattasibu kaumati ya ce ina neman ladan barci na kamar yadda nake neman ladan tsayuwar dare da nake yi ta ƙaƙa kenan in barcin ka ya zamanto ya cika ladubba da kuma ƙa'ida na shara'a da kuma ƙa'ida na shara'a ta yadda zai zamanto kenan mutum ya bi sunnonin da suka zo dangane da kwanciya karkaɗewa shinhuɗa ambatan sunan Allah lazumta addu'o'i waɗanda suke na barci wanda ibn qayyim cikin tariqul hijratayn yace sun tunkari 40 duk da ababe ne na kenan na harsashe kama a ce abu ya kai kaza ba wai bi badalla dalla amma dai ya nuna tanawu'in addu'o'in kuma su ake tukka karanta su kaga yin subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah 33 da kuma allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli shay'in faliq al-habi wan nawa ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من كل شر أنت آخذ بناصيتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغننا من الفقر kaga bayan kayi tasbihi in kai wannan shi hikima shi zai zamanto maka kenan wani abin da zai taimaka ma akan samun kyakkyawan arziki da kuma rabuwa da bashi tasbihi wannan zai ƙara maka ƙarfin gwiwa da magance maka kasala da samar ma karsashi kenan a wajen ayyukanka da kuma sana'arka to haka kuma ayatul kursi amana rasulu ma ke ce kafatahu kaga bangaren kenan mi ko dai wani nakasun da ka samu wajen wasu ayyukan na ibada da kuma kenan kariya daga shedanu haka kuma falaki da nasi su ma babansu daban to duka za mu ga kowanne daga addu'in wancan bai hana wannan wannan bai hana wannan kowanne daur in shi da ba uzu bi kalmatu bismillah ladhi la yadurru haka to shi yasa kenan dun tare da nau'ikan nasu abin da yake karanta su irin su suratul kafirun suratul mulk kaga kowanne in ka kalla bangaren shi da ba suratul mulk za a dauke maka azaba ta kabari suratul kafirun in ka mutu ka mutu ita ma alal fitra idza atayta madaka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma taji ala shiqqika al-ayman sai kuma ka kwanta tsagenka wanda yake na dama wanda tsagen dama hikima zai zama to ba a samu ba kenan nauyaya na barci thumma qul allahumma aslamtu wajhi ilayka allah na sallama fuskata gare ka wa fawattu amri ilayka kuma dukkanin al'amurra na nayi tawakkali na fawwala a gare ka wa aljatu zahari ilayka allah na jingina bayana zuwa gare ka ragabatan wa rahabatan ilayka ina kwadayi kuma ina jin tsoro zuwa gare ka la malja'a wa la manja minka illa ilayka babu wata mafaka ko matsira daga gare ka Allah sai dai a dawo gunka Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta Allah ina mai bada gaskiya da littafin da ka sabkar alqur'ani wa bi nabiyyika alladhi arsalta kuma ina bada gaskiya da annabin da ka turo fa in mutta min lailatika ma ke ce in ka mutu a wannan daren da ka karanta fa anta alal fitra kenan wannan kuma zaka yi ta idza akhadta idza ataita madja'aka in ka zo ka kenan ba wai daga rana ta hada maka ce lailatuka a kenan yayi ka kwanta fa anta alal fitra waj'alhunna akhira ma tatakallamu bi kuma ka sa suna daga karshen abinda zaka yi magana da shi dan ka karanta su kuma sai ka karanta suratul kafirun kenan duka iya daga ƙarshen dai abinda za ka yi magana da shi alafa raddattuha ala nabi sallallahu sai na maimaita ma ma'aiki dan ya ji na kiyaye falamma balagtu allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta qultu sai na ce wa rasulika kenan wa nabiyika qala sai ce la wa nabiyika alladhi arsalta a ba rasulika wa nabiyika wannan ya nuna kenan addu'ar abu ne tauqifi ba a san kenan ya zamanto mutum ya zo da ita da ma'ana akwai addu'o'i waɗanda suke na ibada su ba a san canza lafazin da ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba na ibada ba mustahabbi ne abin so ne ka kiyaye lafazan da annabi sallallahu alaihi wasallam amfani da su kenan yin wannan yahi lafazin da yake ba shi ba amma waɗanda suke na ibada kamar irin su tahiya kamar irin su salatul ibrahimiyya irin abubuwan da ake sa cikin ibada irin su tasbihi ba za ka zo ba da su da ma'ana kaga bayan da za a Allahu akbar ka zo da wani lafazin da yake a'azam ko wani abu makamancin haka ka zo da shi da ma'ana to haka wannan ma kenan abin da ake bukata kai amfani da su alfas din wanda sallallahu alaihi wasallam ya karanta to akan wannan zaka gane bambanci kenan na addu'o'i waɗanda suka zo tauƙifi a cikin ibada kuma da kuskuren canza lafazi ko kuma rashin mutum ya kiyaye kaga abdullahi ibn mas'ud yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam tashahhud kaffi baina kaffai ma ki sallallahu ya karantar da ni ya koya min at-tahiyya jabir yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna sura min al-qur'an yana koya mana istikhara kamar yadda yake koya mana surori na al-qur'ani to irin wa'annan koda kuwa sigar da suka zo da shi siga ce ta namiji to ba ka maida ba kai a siga ta mace sai dai wata addu'a ce wadda take ta da ba amma abin da yi kenan kai amfani da lafazin da sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi yasa nan gurin da ya canza kaga a lafazi na rasul yana sama da lafazi na nabi amma kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan din shine wanda zaka yi kenan wannan ya nuna fadala kwana da arwalla bayan mala ya kawo mana kenan sai ya rihe mana da fadala mutum ya yi arwalla ya kwana da arwalla kaga yana da ɗimbin fadala saboda in ka mutu ka mutu akan addinin musulunci fitaratar lahillati fatarar nasa alaiha bukhari ya fitar da wannan a kitabun da'awat babu ma ya ƙuli izanam irin addu'ar da mutum zai yi in ya zo barci sannan kuma babun idza bata tsahiran in mutun ya kwanda arwalla da bambanci da wanda shi kuma ba arwalla kaga kenan da bambanci kwana da arwalla mala'ika na musamman zai dinga gadinka sai kuma annawmu ala shiqqil aymani wannan kenan shi ma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ashe a komi zamu ga sunna ta shiga ciki barci ma da kai barci na sunna da kai kuma barci wanda yake na ada wanda ya saba ma wannan irin wanda kaga mutun zai zo ya kwanta barci da salula a kunne ko kuma wani rediyo gehe ko kuma ba tare da alwala ba ko kuma misali a gurin ma ta babu wani tsarkin kirki to kaga wannan duka ba haka ba aka so kuma dole kaga sallar asuba ta gagara shine zaka mafi yawa matasan da suke wannan sakakin ka sallar asuba wani bai samu ka gani ko kuma irin wanda wani bai ma damu da yaje ba ma alwallai ka gani irin wanda mutum yana cin abu zai bari kaga wani da ya yi barci gehe ɗaya ga takardar tsire da sauran tsiren shi ga can a kwance ake to kaga ai ba a mazancen shi wannan kaga ba a zance wannan shi ne to akwai yadda yana barci amma kuma shaidanu duka su ne suke kewaye da shi suke mali-mali kawai a gehe shi a gani duk da kawai na dole mutum sai ya tsaya ya leƙa wannan abu kaga alwala kuma ba ka yi ba ba tare da kayan ba asuwaki na bakinka to amma duk wanda zai zo kwanta haka ko da cingom ko da wani abu irin su ne da tsakakkaye ta zo ta ringa tsotsi bakin a tauhidi ya kawo shi babu qaulullahi ta'ala anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhaduna kenan halartar da mala'iku ko kuma shaida ta mala'ikun Allah ga bayin Allah ta yanda kenan mala'iku za su dinga nema mushi gafara cewa ya kwana da tsarki wani karanta
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل إليه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يجعل أصابعه لما يخلل بها أصول شعر ثم يصب على رأسه ثلاثا ثلاثة قرب بيديه ثم ثم يزيد الماء على جلده كله.
na'am kitabul ghusli wannan littafi zai mana bayani akan hukumcin wanka da kuma siffar wanka shine kitabu na biyar a wata nuskar kenan ana gabatar da bismillah kafin shi shine na biyar kenan a cikin kitab waɗanda muka karanta a baya babu wudu'i qabla al-ghusl wannan babu zai karantar da mu hukuncin yin arwalla kafin wanka abubuwa guda biyu ne a ƙarƙashin kenan abin da yake wajibi shine yin wanka abin da yake sunna shi kuma shine kenan yin arwalla arwalla sunna ce wankan kuma wajibi ne sai zamanto ana son ka gabatar da ita arwallai kafin yin wanka amma bayan ka yi wanka ka yi arwalla malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba yin wannan kaga me hukuncin arwallar sunna me hukuncin wankan wajibi saboda Allah subhanahu wataala ce ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum junuban fatahharu kaga menene wajibin mai janaba shine yin wanka ba arwalla ba kaga ba a ce ba kenan in kun yi wanka sannan kuma ku yi mi alwallah mutum yana da janaba sai aka ce ya yi wanka arwalla ta warware ma mutum shi kuma mi aka ce ko kuma mutum ya bayan gari ko boli ya aka ce ya yi arwalla amma wanka fa ya aka ce kenan janaba ko kuma wannan ya yi wanka kaga in ya yi wanka ba sai ya yi arwalla ba shi wajibin shi a nan wanka ne wankan shi ne yake shiga arwalla take shiga ƙarƙashin shi kenan bayan yin wanka babu yin arwalla amma kafin wanka fa don saboda siffa ta kamala ta cika to kuma shine sai ka kawo kenan alwalla shi yasa wanka yana da siffa guda biyu akwai siffa wadda take ta cika akwai kuma siffa wadda take ta isuwa ta ijisa siffa ta isuwa kenan ita ce wadda zaka shiga cin wani abu ka durmiya ga baki ɗaya ka wanke ko ina ka tabbata ruwa ya samu tare da kurkurawa da shakawa shikenan amma siffa wadda take ta kamala ta cika ita ce wadda za ka gabatar da arwalla sannan kuma sai ka biyo baya da wanka kenan ka fara da mafi karamci sai kuma ka fara da abin da yake babba shi yasa ya ce babu wudu'i qabla al-ghusl wannan babu zai nuna mana sunnancin yin wanka kafin arwalla kafin wanka ana Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha daga Aisha matar maki sallallahu alaihi wasallam uwar mu'minai sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ƙara yarda a gare ta annan nabiya sassan kana idan ka tasala min aljanaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tace idan ya zo yin wanka na janaba bada ayyukan farawa fa gasala yadayhi sai wanke hannayensa guda biyu kenan shine wanke hannu wanda yake na tsabtacewa kafin shigar da shi cikin makayi summa yatawaddau kama yatawaddau lis-salah sai kuma ya arwalla kamar yadda yake arwalla ta sallah malamai suka ce wannan dan korewa arwalla ta loga kenan kakka dauka kamar arwalla kenan ta dan da wasu gurare arwalla kama ya tawadda'u lis-salati kamar yadda yake arwalla sallah ko kuma kamar yadda yake arwalla sallah kaga arwalla ta sallah annabi sallallahu alaihi arwalla ya wanke so ɗaya ɗaya so biyu so uku uku to ita ma wannan arwallai yakan wankewa su uku uku kenan yakan wankewa su uku uku ko kuma wani lokacin yayi so bibi ko kuma wani lokacin yayi so daidai kenan duk wanda kai na arwallar da zaka yi kafin yin wanka yayi kana so kana iya wanke gababun so daidai kana iya wankewa so bibi kana iya wankewa so uku uku shi yasa tace tawaddau kama ya tawaddau lis-sala thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i bayan nan kuma sai shigar da yatsotsin shi cikin ruwa fayukhallilu biha usul ash-sha'r sai tsatsefe da ita tushen kenan gashin nashi sallallahu alaihi wasallam kenan ya dauko zuba zai shigar da ruwan ta yanda sai ruwan ya taba kanshi ta yanda yana ciccuda kan nashi wannan shine wajibi na mai wanka mace ne ko namiji labudda wajibi ne ko mace ko namiji mace wankan janaba ko kuma wanka wanda yake na haida wajibi ne shigar da ruwa tushe na gashi gashin na a kitse ki ko a warware ki ibnu abdulbar ya ce kenan ko da a kitse ki in hal ruwa ba zai iya ratsawa ba ko da ma wankan janaba ne sai an kunce shi to labudda saboda shigar ruwa kin cikin kan asalin gashin kenan wannan wajibi ne wadda kai fa yukhallilu biha usul ash-sha'ri sai tsatsefe asalin gashi ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه sai kuma ya kuza ruwa a kan shi kamfata uku da hannayen shi guda biyu thumma yafiqul ma'a ala jildihi kulli sai kuma ya zuba ruwa a jikin shi duka gabaki ɗaya sallallahu alaihi wasallam kenan bayan yayi wannan sai ciko hannun shi da ruwa guda biyu sai kuma ya zuba ya zuba akai ya wanke su uku sallallahu alaihi wasallam wannan kenan ita ce siffa wacce take ta kamala ta wanka kuma ita ta hilada ita ta hilada kuma in mutum yayi wanka kenan na janaba ko kuma wanda yake na juma'a sai zo na juma'a da na haiba kuma da na janaba sai niyyar wankan juma'a amma tare da shigar da wancan yayi yayi wasu na ga cewa in na juma'a ne yazo kuma sai shigar da na janaba wankan shi bai yi ba kenan yayi ko kuma yayi na janaba sannan kuma dama na juma'a ya kama shi ba sai ya maimaita ba shi ma yayi to a dauka ma na juma'a ne yayi amma sai sa da niyya kuma niyyar ta wanka na janaba to shi ma wannan kenan yayi balle kuma akasin haka nan ma kenan aka san haka nan yayi wankan jaraba wankan juma'a ya shiga dama tuntuni Aisha radiyallahu anha tana sifanta mana siffar wankan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zamu ga hadisi na kasa ma dai maimuna ce za ta karantar da mu siffar wankan maki sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wannan ɗaya ne daga abin da yake nuna nuni a bisa hikimar yawaita mata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya bar mata tara kenan saboda irin wannan matan shi su dinga rawaitawa irin ibada ta manzo Allah sarsan ta gida kaga in mace ɗaya ce abin sai mata yawa amma waccan waccan sai kaga waccan ta bada labari waccan ta bada labari shine zaka ga mafi yawa a wauta ta in shi'a ma da kuma wanda zaka ga yawanci suke sukan sunna sai su dinga faɗin iri-iri wani abubuwan da Aisha take rawaitawa sai su dinga nuna kamar tana haɗin wasu abubuwa na sirru na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma hesu mance gehe ɗaya sauran matan ma ai ana rawaito waɗannan abubuwan daga gare su sauran ma ana rawaitowa kawai bambanci dai yanda ita aisha radiyallahu anha da tsawon kwanan da ta yi da kuma kasantuwarta malama kenan ta wannan al'umma ɗin wannan ya yi nuni kenan akan wannan bukhari ya maimaita shi a kitabul ghusl takhlilu shi'ari tsatsefewa gashi hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afada alaiha sai ka tabbatar da kenan ka gamsar da kwata kanka aka ce ba bambanci wala mace wala namiji labudda haka shine kuma zamu ga masu sako-sako da addini musamman daga mata sai kaga saboda gyaran gashi ko busu so su zuba ruwa sai ya zamanto kawai an wanke inda aka ga dama to inda kika yi wanka ba tare da an wanke kai ba wanka biyu ba da shi da babu duk daya da shi da babu duk daya shi yasa da akwai abubuwan da shi na musulmi ne akwai abin da dama shi musulmi ba nashi bane sai dai in shine da kankan bashi ya je shiga to kuma wannan a ado ma kaga akwai babe kitabu zina malamai sun yi littattafai daban-daban wanda yake nuni a bisa wannan zamu tarda a cikin nan ma saboda haka kwalliya ma tana da kaidinta a musulunci da akwai abubuwan da aka iyakance ma musulmi yayi kwalliya da shi akwai abubuwan da yin kwalliya ɗin da su kuma haramun ne ga mace ne ko kuma ga namiji da koyan da kuma namiji aka haramta ma banda mace an maimuna zaujin nabi salasalam wa radiyallahu an haƙalat tawadda a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wadu'ahu lissala ghairar rijilai wa gasala farjahu wa ma asabahu min al'ada ثم أفاض عليه الماء ثم تنحى رجليه فغسلهما هذا غسله من الجنابه sai kuma maimuna radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam wa radiya Allahu anha kuma Allah kare yarda a gare ta tace tawadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki sallallahu alaihi wasallam yayi arwala wudu'ahu lis-salah arwalashi ta sallah kamar da yanda aka fadi kenan irin yanda yake arwala ta sallah ma'ana cikakke alwala kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da isbagul wudu' to ba wai dan an ce za ka yi wanka ba sai ka yi ta tare da mai lum'a ko kuma ka yi baka wanke wani guri ba wudu a hulis sallah irin yadda yake arwalar sallah to haka nan za ka yi wannan arwalla ɗin duk da cewa sunna ce kaga ai ba ta farilla ba ce to amma wajen siffarta so ake ka yi ta irin siffa yadda arwalla take ta sallah gairar rijilai kawai sai ƙahahuwan shi ne kaɗai ya rage bai wanke ba sallallahu alaihi wasallam wa gasala farjahu wa ma asabahu min al'aza sai fara da wankewa gaban shi da kuma guraren da ya zamanto wani abu ya taba kenan ga wanda ya zo yin wankan janaba zai fara da wankewa hannun shi guda uku ka so uku kafin ya shigar da su cikin makayi kamar yadda kenan Aisha ta ba da labari a wancan hadisi ya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi sai kuma ya wanke gurin da kenan ya zamanto wannan abu ya taba kenan daga jikin shi zai zamanto ya wanke yayi kenan tsarki bayan nan kuma sai wankewa hannun da aka wanke wannan kazanta ɗin ta hanyar sa sabulu ko kuma ƙasa ko kuma wani abu dai daga abubuwan da zai zamanto ya tsabtace to kuma daga nan gurin sai yin arwalla cikakkiyar arwalla amma zaka jinkirta wankewa ƙafafuwan in dai sifa ce ta cika to haka nan shi ka jinkirta wankewa ƙafafuwan sai kuma yin arwalla kenan cikakke arwalla bayan nan sai ɗiba ruwa mutum ya cika da hannun shi so biyu ya wanke kanshi da kyau ta yadda zai zamanto ya cicciɗa sai ya yi hakan su uku babu bambanci kuma mace ne ko kuma namiji ne sun ma fada alaihi ma sai kuma mutum ya kuza ruwa kenan daga sama zuwa ƙasa sai kuma farawa da tsagen dama saboda kana rasula sallallahu alaihi ujibu tayammun fi tanqulihi wa tarjulihi wa tuhurihi kenan wajen arwalla da wanka mustahabbi ne farawa da tsage wanda yake na dama summa naha rijlai sai kuma ya nufaci kafafuwan shi fa gasalahuma sai wanke hada ghusluhu min aljanaba wannan shine siffar wanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake na janaba tare kuma da tsatsefewa kenan kafafuwa tare da tsatsefewa ƙafafuwa Bukhari ya maimaita wannan a kitabul ghusl babul ghusl marra wahida wanka kenan wankewa sau ɗaya ne ake yi sai kuma madmada wal istinshaq fil janaba wajen wankan janaba dole sai ka shaka kuma ka kurkura kenan ka kurkura ka shaka tunda shi ma dai baki da kuma nan kofar hanci su ma duka suna daga huska su ma duka suna daga huska kenan dole sai ka sa ka kurkura kuma ka shaka ka fata ko da siffa ta ijza'in ne misali zaka shiga cikin tafki ko wani guri kenan dole akwai bukata ka kurkura ka shaka sai ya kawo kenan wannan sai kuma babu masahul yadi bit turabil yakuna anqa kenan ka sa ma hannunka ƙasa ko kuma sabuli dan ya zamanto ya tsaftata ya tsarkaka sai kuma tafriq bainal ghusl wal wudu raba tsakankanin arwalla wanka da alwalla kaga sai aka ce wudu a hulis sala kenan arwalla wani abu ce daban a wanka kuma wanka kin wani abu ne daban arwalla kin sunna ce wankan kuma kaga kenan shi wajibi ne sai kuma na babu man tawadda fil janaba thumma ghasala sa'ira jasadi wanda yake nan sai wanke ragowar jiki ba tare da ya maimaita ba nan ma ya kawo sai kuma ya ƙara maimaita shi a nafadul yadi min al-ghusl anil janaba can ma ya maimaita sai kuma at-tasattur fil ghusl inda an-nas saboda daga cikin sifofin da kwai inda Aisha radiyallahu anha da take karantar da wani sai zamanto an sa shamaki sai ta zuba ruwa na na na kenan sai bayan yayi alwala lokacin da zai shiga yin wanka na Na'am. Na'am, gawawa. Eh, bare. Bai halitta ba?
sallah ne wannan wankan Na.
da an ce ba shi mun fara shigo ma saboda yana Na. A ya halitta wanto ai kaga tsarki ne ai ba zai yi ba a yi wankan ba tare da an wanke ba yanzu inda mutum zai yi wankan ba tare da ya wanke gurin da ya zamanto kenan kazanta ta taba kaga sai zamanto ai akwai wani abin kyankyami a tattare da shi sannan kuma kaga da yace min al'aza bai nuni akan ai najasa bane ba wannan dan da ai mun huce da babu kin ma na rashin kasantu rashin najasa Mm, ko menene kake tambaya
kuma tunda an ce da ta wata wadda a rasulullah sallallahu alaihi wasallam da salati Na'am.
da ya jalai Mm.
kiran nan ya wara da abalin eh arwala ya fara sannan kuma ba sai fara shigo ma saboda yana Mm.
da ba fara shi a daga lokacin da ke wanda a a wannan da ya kawo ba don jerantawa ba ne ba Mm, ba don jerantawa ba ne ba Mm, ba yana nuna kenan bayan an yi kuma sai aka yi wannan Mm, duba da kenan mazhaba ta imam malik su in kana wanka sai ka taba gabanka kenan bayan ka yi arwalla sai ka taba gabanka ko suna cewa kenan sai ka sake arwalla Mm, shine yake ishara zuwa gare shi su yanzu in kana kai wankan wankan ya suka sa kaidi wankan da za ka yi sallah da shi to kar ya zamanto ka taɓa gabanka amma inda kana wankan sai ka taɓa gabanka suka ce to yanzu wanka ya yi amma kuma a adar wato kuma sai ka kuma ka sake arwallah na da yake cewa sai ya je da wanke kawai na wannan gaba na ji wasu malamai suna kawo ga suna kamar allah na ta suna cewa eh, dalilin da ya sa kamar wurin ƙasa ne kaza kaza shi sa manzo allah wai ya je sai ka daga baya sai ya wanke na saboda kare zama to in ya wanke kamar zai dawo kuma kai kawai da ta ƙasa eh sai suka kawo sai suka ce ai saboda wannan ne manzo Allah ya yi ta zai da ke wurin suminti ne kawai ka iya wani ke ga wata kwana ko kawai eh sai ka wuce to to lalle irin wannan ta'alilikin na cewa a bangaren ibada sababi kaza ne yasa to kuma in ya zamanto babu wannan kenan babu abun a bangaren abin da yake sifa ce ta ibada maki sallallahu ya karantas a dunkule to wannan illa ita ba a kallanta a irin ba a kallanta shi yasa hafiz ma yayi ishara zuwa ga wannan amma kawai kenan sai suka nuna abin da ya yi almuhimmu kenan mutum zai yi ta akiri kenan kawai shi ne abin da yake siffa mafi cika alaikun sara na na
ko shi ko buta eh wanda kamar shi da karanta hadisin eh, kamar yadda na fahimta ruwa ne cikin babu cikin babu ba sa hannu Mm.
a wani kai eh eh eh, kenan babu ina makayi Mm.
wanda ya zama sun famfo na sama da buta ko eh eh ƙwarai.
shi da gaji shi ma wannan kenan ƙa'ida ta taƙalilul ma kenan rashin ɓannata ruwa to za a yi mura'atun wannan sai kuma kiyayewa kenan ga baikin daidai da yadda shi sallallahu alaihi wasallam yayi to shi ma wajibi ne a cikin irin waɗannan abubuwan ta yadda mutum zai dinga kashewa ko kuma ya rage tunda in aka saki ruwan kaga zai zamanto ɓannar ta yi yawa kuma ba za a kiyaye ba ka'ida ɗin ko kuma ba kiyaye ka'ida ta adadin ba tunda kawai ruwan tahowa ce ke to dole malamai suka ce kenan ko dai ya zamanto a rage ko kuma ya zamanto a dinga kashewa ana ɗauka shine abin da yi ko kuma kawai ihtiyatan kenan mutum ya samu makayin da zai amfani bangaren ibada shine babban abin da yahi shine babban abin da yahi mm. Alaikum salam.
wa'ina wankan guda biyu da aka bari don misali wanda zai wata dauki in ko sai ya kurkure ya ta sama shi za shi zai amara Ba- shi ma ba sai zai yi sallah shi ma zai sallah ba sai ya sake arwalla ba shi ma inda ya kurkure ya wannan Eh, ibn abdulbar ya ce sallallahu alaihi wasallam bai taba yin wanka ba sannan kuma ya dawo ya arwalla ya ai kaga ko Allah ya ce in kuntum junuban fataharu mai jaraba ai ba arwalla ba ka ce ina alaka shi da arwalla eh ta kai kawai fataharu kawai kai wanka Eh, kai wankan ka shine wankan shine alwallaka wa alaikum salam yanzu kamar wanda ya shiga cikin ruwa ta sifa ta jawaz inda ya shiga cikin ruwa ya fito misali sai ya rije jikin shi a cikin ko kuma bai rije ba ma to wannan ta yi To.
Kuma ko ya bakin shi wani gaskiya ne to shi bangaren addal fiƙin nan imamu malik imamu shafi'i sun tahi akan cewa farilla ne daga cikin farilloli haka kuma suna da magabata daga ciki daga sahabbai kuma da dama sun tafi akan rashin wajibcin wannan saboda siffar wankan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in muka kalli wannan hadisin na Aisha hadisi na Maimuna duka abin da suka gaya mana siffar wanka kin ba tare da sun ambata wannan ciccudawa kin ba ba tare da sun ambata ba wannan ababan kuma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake bayani akan kenan ah, shine yake ma mutane bayani akan fadin Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani su kuma dalilin su waɗancan suka ce to lalle in aka ce al-busul wajen malamai na luga kawai inzimas cikin ruwa mutum ya durmiya cikin ruwa suka ce ba a kiran shi da ghusl dole ghusl suka ce shine ta'mimul jasad bilma kuma tare da at tare da kenan ciccudawa da gugurzawa da wannan yin shi to suna ga kenan labudda he an samu wannan amma inda mutum ya kurmuwa ya durmiya ciki in dai ko ina ya samu ruwa khalas yayi kamar yadda kenan mata na sallallahu suka sifanta ba tare da kuma sun yi bayanin wannan ciccudawa ba amma ciccudawa shine abin da yahi kaiwa matuka da kuma ɗebewa shakka kenan a cikin yin wankan mutum Mm. ibn abdulbarra a cikin at-tamhid ya faɗaɗa magana da kuma kawo maganganun duka wa'anda suka tafi akan wannan Mm. almahimmu mutum ya kiyaye wannan sifaƙin shine abin da yake kenan ahawat ya fi kuma nutsuwa saboda in dai zai zamanto kawai mujarradin dirmiya ne ciki ba tare da an ciccuɗan ba to wani gurin zaka ga cewa ba zai samu ba koshi da ruwa Ma'alaikun salam. Na'am. Aka ba ya sake a rola ba. Ba ya sake a inda ya yi wankan ya inda ya wankan ya tabbata ba ya sake a rola ba. Sai dai ladan shi bai kai ba wanda ya arwala. Shi ne abin da ake ta zancen shi ladan shi bai kai ba na wannan. shi menene kyau ya aikai siffar ta cika kin yahi siffar ta isuwa shi wannan ce aka yi kamala ne cika ne ka gama cika kuma da abin nan kyauyen mai mutum zai yi mutum ya yi wannan siffar yahi kuma balle ga shi matan manzo sallallahu salam abinda suke hakaito mana siffar wankan nashi siffa ce wadda take ta cika ka gani shine abin da yafi alkhairi ai wa alaikum salam sai to yanzu kamar kadiyar wanka kana son kai guda biyu kana son kamar kai na shi din wankan janabi kuma kai na safi kamar wanne ne kamar da ka gabatar da shi misali a wannan ayat Mm. kana so ka yi ka yi shi shi na janabi sannan kuma sai ka yi na ada na Eh, eh, na na safi.
safi da safi to na wanka.
Eh, eh.
kamar wanne za ka gabatar Eh, kana iya gabatar da na sabuli ɗin in kai na sabuli kuma sai ka yi wancan sai zaman to baka da wani ƙaiƙayi amma ma dama ba ni ai kaga za a zo masala ya taɓa gaba da sauransu ko to kaga nan gurin kuma sai ka zama ka shiga wani saɓani Eh, amma don ka kauce ma saɓanin ya zama baka da wata matsala insha Allah wa alaikum salam wanda akwai bismillah a farkon alwala
na'am kuma da kira mafi yawancin da akwai bismillah eh eh, a ban daki annabi sallallahu alaihi wasallam baya ambatan sunan Allah sai dai lokacin da yazo shiga sai lokacin da yazo shiga duk da wasu malamai na tarbiyya suna ga sifa na zikiri akwai wanda zaka ambata a haka da kai kuma wanda nufatawa ne na zuciya kamar misali an ambaci sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga akwai wani abin da a ranka ne zaka kudurta wannan ba tare da ka furta ba ka fitar da sauti ba tare da ka hutar da sauti to sai wannan sai dai wannan amma baka ce ba bismillah zaka fara arwalla a ciki tunda dama matsayin yin arwalla yin bismillah mustahabbi ne a wajen wanka bismillah ka ta shiga ta wadatar ya ara mu lokaci ne ko to insha Allah sai dama mun shiga wani kitab insha Allah idan da muka waje daidai Allah tara mu cikin lada na'am na'am a a ciki shi kurkurar baki da ya tasowa ai duka wannan ɗahiri ne ko Eh? ba wani ba za ka samu ai tsarkakeke ne kai da ka durme ma ciki dan ka kurkura ka fi ta sa a yau mai wankan tafki baka baka wankan tafki baka wankan tafki wani irin ruwa ne kamar da ha wani irin ruwa saboda kamar ya kamata kamar a fayyace mu da irin ruwa ne kamata a yi wannan wanka shin tsayayyen ruwa ko mai
wanda za a yi eh, wancan sata ya eh ba haka ne ala suna ga tasirin ga mutum da jiya a yi wancan sata suke da a tambaya tambaya tana da ma'anan ma ni ta yi ƙarhi na ne bayan tambaya yana da ma'ana a bar dariya Eh, ni tambaya ce ma dole ne Wani a ba ta yi wannan kanta insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا ساتنجو